والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ni'imarsa da baiwansa da fannin sai sake da wannan rana ta juma'a ashirin da bakwai ga watan zulkada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daga hijiran sirina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha shida ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya don ci gaba da karatun wannan littafi na fiqhul maliki wato sharhin ashmawi wanda shek abubakar madatai ya wallafa idan ba mu manta ba satin da ya gabata a gurguje mun yi tsalle mun gama da mukaddima ta farko za mu shiga mukaddima ta biyu ita ma za mu yi ta a gurguje saboda mu shiga ainihin sulbul maudu wannan mukaddima ta fara da raddu alam nuhazmin fi inkari al-qiyas li a'immat al-islam jami'an min ash-shaykh al-muhaddith Muhammad al-Amin ash-Shinkidi rahimahumullahu ta'ala wato gaddiman tana magana kan raddi da aka yi wa ibnu hazami akan inkari da yawa kiyasi ya inkarin dukkan malaman addinin musulunci su imam malik imam shafi imam ahmad bin hanbal imam abu hanifa dukkan wani malami na addini da sahabbai duk ya yi inkarin saboda inkarin kiyasi da yayi wannan malami ibnu hazamin babban malami ne da aka yi shi a karni na biyar dalilin fara karatunsa yadda mu'arrikhun suke faɗa wato wata rana an yi rasuwa da aka yi rasuwa to an zo an zauna masallaci kafin a ainihin yi sallan jana'iza yana shigowa masallaci sai ya zauna sai wani yaro karami ya masa magana ta haba malam masallaci fa ka shigo an shigo masallaci kafin a yi komai ana gaida ubangijin masallaci ana tahiyatul masjid kuma ka shigo masallaci ka zauna shikenan ya ga yaro karami sai ya tashi na shida da aka je sallan jana'iza aka dawo bayan la'asar da ya ƙara shigo masallaci to kar yaron nan ya ƙara yin magana kawai sai fara nafila yaro ci haba malam eh baka san yanzu bayan la'asar bane ba a nafila da ga jisim yaro ɗazu ya ce ya nafila yanzu kuma ya ce to kaga wannan karatun dole sai an neme shi a lokacin shekararsa ashirin da shida to sai ya adama ya ce lallai dole zai nemi karatu je ya samu wani malami ya lizince shi bai bar wurin wannan malamin ba sanda malamin ya koma ga Allah farkon littafin da ya fara da cewa muwaqqa sai ma malik ya haddace sahih bukhari ya haddace muslim a lokacin tirmidhi sunan tirmidhi da shiga din andalus ba bai same ta ba amma daga baya ta ma haddace ta duk ilmi kawai ta haddacewa sanda ya zama malami ainihin malami da ake ji da shi wannan lokaci to yayi masabar maliki a farko su malamai suka ci daga baya shafi'iya daga baya shi kai duk ba su da hujja sai koma zahiriya ta imam ad-dawud zahiri da wannan masaba ta zahiriya sai ringa kai hari ga waɗannan imam guda hudun imam malik imam shafi'i imam ahmad bin hanbal imam abu hanifa duka sai ringa kai mutu hari akan cewa duk abin da suke na kiyasi ba daidai bane alhali yana kore kiyasinsa kuma shi yana kiyasi za mu ji yadda abubuwan su suke a saboda haka wannan kisan tana nuna wani abu tana nuna cewa a karatu mutum baya makara shekaransa ashirin da shida amma san da yadda su bukari duka ya fara karatu bayan shi a cikin malamai akwai izu izuddin nusala shi ma ya fara karatu bayan ya kai shekara arba'in ne amma san da ya zama mashhurin malamin addini to saboda haka a kowane lokaci idan mutum ya ce zai fara karatun addini kuma zai yi da gaske zai samu abin da ya samu saboda haka sai aka samu wani babban malami sheikh muhammad lamina shinkidi wanda almurtani mutumin murtaniya ne amma da ya ƙarshe ya koma saudiya ya zama imam wanda shine ne tafsirin adwa'ul bayan wanda malaman tafsirin sa wannan tafsiri kwarai da gaske tafsiri ne wanda a mai daɗi wanda yake kawo ainihin abubuwa masu daɗi da wurin malaman tafsiri lalle ana ji da tafsirin sa shi wannan Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shinqidi sai yake raddi wa Ibn Hazm yake cewa ومن آه ومن أشنع من يحمل على المجتهدين في الجهات الظاهرية وبالأكف أبو محمد بن هزم عفى الله عنا وعنه ina daga cikin wanda suka fi muna na kai hari ga mujtahidai irin su Imam Malik akan ilmin qiyasi wato wanda yake mazhabar shahiriya musamman ma Abu Muhammad Ibn Hazm inda shi Sheikh Muhammad Lamina Shingiri yace amma ka gane su raddin su irin na malamai ba irin na yanzu bane cin mutunci yace afallahu anna wa anhu Allah ya yafe mana ya yafe masa saboda arziki wani kuskure ne da yi fa innahu hamala ala ayyimatil huda rahimahumullah domin shi ya kai hari ne ga jagorori na shari'a Allah ya musu rama wa shanna alaihim tashni'an aziman ya munana a gare su munanawa mai girma kwarai da gaske wa sakhara bihim sukhriya la taliqu bihi wala bihim ya yi izgilanci da su irin izginancin da bai dace da shi ba ko bai dace da bai dace da su ba saboda haka ibn hazm ya yanke cewa bi anna kullu man istada fi kulli fi shay'in lam yakun mansusan an Allah aw sunnat nabiyhi fa innahu dallun wa innahu mushri' wai cewa duk wanda ya ijtihadi akan wani abu wanda babu nassi daga ta zo Qur'ani bai zo daga wurin Allah ba ko sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya ijtihadi ya kiyasi ya kai to wai sunan sa batacce kai mai mutum mai kirkiran shari'a ne ma ba irin shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa hamala al ayyimma ya ainihin kai hari ga wadannan ayyimma fi ma malik wa sakhara min qiyasatihim وجاء بقياسات كثيرة للأئمة وشفاها وسكر من آلها يا إنهم إزجلن شيء قياس سو سنة يكا قياس سو ما سيوا يوا وان تردا سو سنة إزجلن شيء أكن قياس لسكي amma kuma a lokacin da yake haka shi kuma yana kawo kiyasinsa yana da kiyasa sai ce ba za a yi kiyasi ba amma kuma sai saboda taba bayan Allah sai shi kuma Allah ya kama shi yana kiyasi misali daga cikin iyasocinsa maganar da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im thumma yatawadda bi ko thumma yaktasilu bihi min al-janaba aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada ɗayan ku yayi fitsari a ruwa wanda yake tsaye sannan yayi alwala da wannan ruwa tafki ruwa da baya gudu manzo Allah ce kada kai fitsari a ciki sannan kai alwala ko kai wankan janaba a cikin ruwan sai ibn hazm yace ai nasu ya ce karka yi fitsari amma da zaka je ka yi fitsarin a cikin gora sai ka je ka juye a cikin ruwan wannan tafki da yake tsaye to ba zai ana kai alwala da shi ba tunda ba fitsari kai ba nasu ya ce karka yi fitsari ne sai fitsarin ba shi kai ba cikin gora kai ka zo ka juye ko kuma daga ciki yake cewa da zaka zo da wani abokinka sai shi ya yi fitsari a cikin ruwan ba kai kai ba kai ne aka ce kar ka yi sannan kuma ka zo ka yi alwala da shi to wani ya yi fitsari daban kai kuma za ka yi alwala da ruwan to duk wannan kiyasosi da ya fasu dai ne ko kuma ya ce tun da nassi hadisi ya ce fitsari da za ka zo ka yi bayan gari a cikin ruwan amma a kiyaye ko digo ɗaya na bawali kare shi ba ya ce to za ka yi alwala da wannan ruwa saboda nassi ya ce kada a yi bawali ne saboda haka ai kai ba bawali sai ba to kaga wannan ainihin kiyasi na shi ma jamidi ne ya san dare ya kasa gane me ainihin shari'a take nufi ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nufi da wannan maganar nasa to wani lokaci sai ka samu yana yaskuru min abi hanifa rahimahullah sai ringa izgilanci da kiyas na abu hanifa Allah ya masa rama wa tarihi min malik wani lokaci kuma ya kawo imam malik hari akan kiyasosin Imam Malik ya yi silanci a kai. Mutaratan min Ahmad bin Hanbal. A wani lokaci za ka samu ya kawo kiyasi a wurin Imam Ahmad bin Hanbal. Idan ya zo magana kan Abu Hanifa sai ya yi ba malamin hadisi ba ne. Idan ya zo kan Imam Ahmad sai ya yi ba fatihi ba ne. To haka ya ta kawo musu hari. Mutaratan min Imam Shafi. Wani lokaci kuma ya kawo Imam Shafi hari. ولم يسلم منه أحد منهم في قياساتهم daga cikin su ba wanda ya kukuta daga harin da yake kawowa take da yana kawo hari kuma sai yana mantawa shi ma yana hana kiyasi da suke kuma shi ma yana kiyasi daga cikin kiyasosin tafasiri da yayi hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ainihin albikira tustadan wa iznuha sumatuha ko tustamar wa iznuha sumatuha ita budurwa idan aka zo aurar da ita za a nemi izininta idan miji ya zo sai a nemi izininta a ce kina son wane idan ta yi shiru manzo Allah ce iznuha sumatuha izininta shine yin shirunta saboda yan matan da suna da kunya idan ce tana son wani ta girgiza kai idan ce tana son wani ta yi shiru tana son sa to sai ibn azam yace dukkan auren da aka tambayi yarinya kina son wani tace eh aka yi auren aka to auren fasidi ne saboda ai bata ba da izini ba izinin ta shirun ta inda ba shiru tai ba to aka yi auren auren bata ce ne to ga yanzu a irin wannan zamani zai bata auruka auren raki da yawa saboda yanzu ba tambayar su ma za a ce suna son wane ba su da kansu za su faɗa cewa su fa wane suke so to kaga lamari ya lalace saboda haka yana da irin waɗannan abubuwa na ainihin kiyasa wanda suke fasirai kuma yake hana kiyasi yana hana kiyasi yana hana aiki da ainihin wato masalihul mursala wanda muka wuce a baya yakan hana amfani da mafahim al'aulawiyya a kamar ayan da take magana cewa la taqullahuma uffin wa la tanharuhuma lakan iyaye kada ka ce musu tir wato kar ka ce musu affafairan kuma kada ka musu tsawa iyaye yace to ai ba nasi ba aya ko qur'ani ko hadisi da yake kada da kiyaye saboda haka don an da kiyaye ba laifi bane tsawa ne aka ana to duk yayin irin wayannan abubuwa wanda ومن عرف الحق عرف أن الأئمة رحمهم الله أنهم أولى بالثواب من ابن حزم yace duk wanda ya san gaskiya ya san su Imam Malik Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Abu Hanifa sun suka fi cancanta sun suka fi tabbata tare da gaskiya da kuma dacewa ba shi Ibn Hazm ba wa anna ma shanna alaihim hum aula bi sawabi minhu fihi abun da yake muna nasu akai sun suka fi cancanta da dacewa a kansa sun suke kan daidai ba shi yake kan daidai ba wa annahu huwa hamala alaihim wa hum aula bil khairi minhu shi dai ya kawo musu hari ne amma kuma sun fi shi zama akan alkhairi wa alamu biddini minhum kuma su imam malik sun fi shi sanin addini duk abin da ya riska na ilimi ya san dai bai kai su ba wa amaku faman lil nusus al kitabi was sunna minhu kuma sun fi shi zurfin fahimtar alqur'ani da sunna sun fi shi fahimtar sunna sun fi shi fahimtar alkur'ani wa haza babun kasir yace wannan babi ne mai yawa ibn hazm ya qul ibn hazm yana cewa la yajuzu ijtihadu ka'inan ma kana bai halasta ba a yi ijtihadi duk yadda yake wala yajuzu ne takallama fi hukumin illa bi nassin min kitabin aw sunnati bai halasta a yi magana akan wani hukunci sai da nassi wanda ya zo a qur'ani ko sunna idan ba ka samu nassi ba da yi magana to kada shiga wannan magana kada yi magana a kai wa amma man ja'a bi shay'in lam yakun mansusan fil kitabi wala sunna wa huwa mashru'un dal amma duk wanda ya zo da wani abu wannan abun ba gan shi alqur'ani a zahiri ba saboda shi dan zahiriya ne ba gan shi a sunna a zahiri ba lalle wannan mutumin yana kirkiro shari'a ne kuma ta ce ne inji ibnu hazar ويزعم أن ما ألحقه الأئمة من الأحكام المسكوتة عنها واستنبدوها من المندوقات أن كل ذلك ضلال yana rayawa cewa duk abin da ayyumma su imam malik suka riskar abubuwan da shari'a ta yi shiru a kai amma suka yi istinbari suka yi istihari suka riskar da shi da shari'a yace duk wannan fata ne wa yasdillu bi asharat ayat wa illam takun mi'at yana kawo dalili da ayoyi gommai in ma ba su kai ɗin ruga ba a fala ta ƙillu min ashirat to ba zai zuwa ce ayoyi sama da gommai ainihin wato yake kafa hujja da su ba yake kafa hujja da su akan cewa lallai ba za a yi kiyasi ba wato duk abin da shari'a ba ta yi magana a kai ba ba za a riskar da shi ba ya zama afuwa kawai daga cikin abin da yake faɗa cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya Allah ya ce ku bi abin da aka saukar muku daga wurin a daga ubangijinku kada ku bi koma bayan wannan ku riki wani ya zama majalisin lamari wanda zai ce muku kaza yana da kyau ku yi shi kaza baya da kyau ku bari kawai ku bi abin da Allah ya saukar na alkur'ani sai ke cewa almaqayi dukkan qiyasi lam tunzir alaina min rabbina ai ba saukar mana da su daga wurin ubangijinmu ba saboda haka sai ke cewa Allah ya ce qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi fa in tadaitu fa bima uhiya ilayya rabbi ka ga an ya rasulullah idan na karkace to iya kaina ne idan kuma na shiryu to duk abin da nake bi dai iya abin da Allah ya mini wahayi ne aka min wahayi daga ubangiji na saboda haka faja'ala al-huda bi khususil wahyi sai ce iyaka abin da yake shiriya shine iya abin da aka yi wahayi da shi shine kadai shiriya la bi khususil maqayis ba abin da malamai suka yi kiyasi ba saboda haka yace ai Allah ya ce alikum bainahum bima anzalallahu kai hukunci tsakanin su da abin da Allah ya saukar saboda haka idan kaga abin da Allah ya saukar na zahiri shikenan idan ba gani ba sai kai shiru kai ma tunda Allah ya shiru a kai wal maqayis lam takum mimma anzalallahu yace dukan iyasoci da malamai suke yi ba sa cikin abun da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar kuma yace wa man lainakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun humuz zalimun humul fasiqun duka ya zo cikin suratul maida Allah ya ce duk wanda bai hukunci da abun da Allah ya saukar ba to dannan sune gafurai su ne azzalumai su ne fasikai saboda haka ya ce to duk wanda yake da kitafi zai shiga a cikin wannan saboda haka mai littafi a cikin littafin nasa almuhalla a ya kafurta dukan waɗannan ayin ma saboda abubuwan da suke na kiyasi yace kai sun ma bar addinin musulunci subhanallah saboda haka wal qiyasu lam yakun mimma anzalallahu yace kiyasi baya cikin abinda Allah tabaraka wataala ya saukar wa yati bina bi hadha min al-ayati fi shay'in kathir jiddan yana kawo ayoyi masu yawa akan wannan da yawa daga ciki yana cewa innal qiyas la yajidu illa zann yace qiyasi ai zato ne shi a fadin sai an baki qiyasi da zato yace kuma zato Allah tabaraka wataala ya ce inna zanna la yughni min al-haqq shay'an zato baya wadatarwa kan gaskiya da komai sannan yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wazan fa inna zanna akzab alhadith ina muka shedi da zato domin zato shine mafi ƙaryar magana a wa yaqulu inna kullu ma lam yati bi nafs min min kitabin aw sunnatin la yuzbatu anhu yana cewa duk abinda nassi bai zo da shi ba a qur'ani ko a sunna to bai halatta malamai su shiga su yi bincike har su fitar masa da hukunci ba wa yaqulu inna Allah harrama ashiya daga cikin abubuwan da yake faɗa yana cewa Allah ya haramta wasu abubuwa wa halla ashiya kuma ya halatta wasu abubuwa wasa kada ana shiya Allah kuma ya shiru akan wasu abubuwa bai kira su haram ba bai kira su halal ba rahmatan bikum wala tasalu anha Allah ya kare saboda rama gare ku saboda haka kar ku yi tambaya ko kada ku yi bincike a kansu. Wa bi hadisi ma sakata Allah anhu fa huwa afwan. Da kuma hadisin da yake cewa duk abin da Allah ya shiru a kai to afwa ne. Wa yaqulu innama lam ya'ti fi kitabin wala sunnatin fal basu anhu haramun. Yana cewa duk abin da Qur'ani bai zo da shi ba, duk abin da sunna bai zo da shi ba, bincike ma a kansa haramun ne, kowa ma'afuwan lamu aka ta ce yana cewa ai abu ne da aka yi abuwa a kai saboda haka ba za a ainihin kama mutum a kai ba saboda haka ba bukatan a tsaya a yi bincike a kai ya ce huwa batilin min jihatin kasira ya ce wannan ra'ayin nasa fahimtar nasa ba ta ciya ce a ɓangarori masu yawa amma daga ciki annama yaskutu anhu wayu minhu ma yumkinu an yakuna afwan abinda wahayi yayi shiru akai daga ciki akwai abinda zai zama afuwa ne daga ciki kuma akwai abinda ba afuwa bane a saboda haka a cikin maganganun sa dai a Sheikh Muhammad Lamin Shinkidi ya kawo cewa akwai abin da za a ɗauka cewa daga cikin abin da Allah ya shiru a kai to akwai abin da Allah ya yi kowa ne a kai ba a buƙatar bincike a kai a shi amin Muhammad Lamin Shinkidi ya ba da misali yace kama kala kamar da yadda ya faɗa afuwa Allah ya kai da ya shiru yace fananu masalan yace mu ma mun yadda da wannan misali wajaba alaina so mu shahran wahidan wa huwa ramadana Allah ya wajabta mana azumin wata ɗaya shine ramadana da ya wajabta azumin Ramadana wa sakata anhu fa huwa wato wa sakata alwahi an wujudi shahr al-akhir sai wahayi yayi shiru bai magana a wajibcin azumin wani wata daban ba falam yajib alaina illa hada saboda haka ba abin da ya wajaba kan mu sai watan Ramadana shi kadai wa anna ma sakata anhu fa huwa afun abin da shari'a ta yi shiru ba ta ci sauran watanni ba to kaga wannan afuwa ne ga al'umma ba a bukatar su nemi cewa sai sun samu ƙara wani wata kuma su nemi su yi kiyasi su jarwa wani wata wajibi ita wannan mun yadda akwai abubuwan da za a faɗe su akan haka daga ciki yace Allah ya wajabta mana salloli guda biyar wa ghayruha lam tajib alaina wani salloli guda biyar bata wajaba akan mu ba saboda haka ba a bukatar kai bincike ka samu ta sallah ta wajibi in ba waɗannan salloli guda biyar ba daga ciki dai hadisin al'arabi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zai tambaya manzo Allah akwai abin da yake wuri kansa a sallah bayan waɗannan salloli guda biyar manzo Allah ya ce la ila tadawu babu wata sallah ta wajibi a kanka sai dai in zaka yi tadawu wato in zaka yi nafila wa amma annahu tujadu ashiya la yumkinu an takuna afwan yace amma fa bayan haka akan samu wasu abubuwa kuma shirun da aka yi kansu bayan na cewa afuwa ba bukatar ku yi bincike a kai bane la budda min nazari fiha wal ijtihad ba makawa a yi tsokaci a kansu kuma malamai su yi ishtihadi su shirar da hukunci akan waɗannan abubuwa saboda haka yace wa min nazari wa man nazara ila jumudi ibn hazm ala annahu ala ghairi huda wa anna al huda ma la yamma rahimahullah yace duk wanda ya duba bushiyan ido irin na ibn hazm saurin idonsa cewa annahu zai gane cewa annahu ala ghairi huda abin da yake kai ba shirya ba ne su wayannan ayyumma wanda dukkan al'umma suka taru a kai ba zai ce shi kadai ne mai gaskiya dukkan al'umma suna kan bata ba ke su ne suke kan gaskiya wallazi yajibu itiqaduhu fil ayyumma rahimahullah abin da ya wajaba itiqadi kenan ga waɗannan shugabanni Allah ya musu rama kamar Imam Malik Imam Abu Hanifa rahimahullah wa Imam Ahmad wa Shafi'i rahmatullahi alal jami' yace Allah ya rahama akan su gaba daya wa annama ijtihadu fi aktara hu asabu fi abunda suka yi ijtihadi akan sa suka fidda hukunci mafi yawa sun dace da daidai a cikin ijtihadin su kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ijtihada fa asaba falahu ajrani wanda ijtihadi ya dace da daidai yana da lada guda biyu wa man ijtihada fa aqa falahu ajrun wahid wanda kuma ya ijtihadi ya yi kuskure to yana da lada guda ɗaya amma idan ya kai matsayin istihadi mun yi maganar me mushtahidi a baya saboda haka falahum ajr istihadihim wa ajr isabatihim waɗannan shugabanni suna da ladan istihadin su da kuma ladan dacewan su wa annahu la yakhlu adam min al khada yace amma ba wanda zai kura daga kuskure wala budda an yakuna ba'dhum aqda fi ba'd ma istihadihi ba makawa ba wanda zai mutu a ce wasu sun yi kuskure akan wani abu da suka yi jihadi a ciki amma fa ma aka wufi fa hum majuruna bi jihadihim abin da ma suka yi kuskure sun yi kuskuren to Allah zai ba su lada akan abin da suka yi kuskure akai saboda ma'zuruna fi kada fi kadahin su za a musu uzuri akan kuskuren su rahimahumullahu ta'ala wasu sahaba kama yastahiduna kama kana yastahidul a'imma haka nan sahabbai suna istihadi kamar yadda ainihin waɗannan shugabanni suke istihadi wa sanusallimu bi adraj min hada لأن هذا الباب واسع إذا مطيع أنا سبب باب ينا ديلوا لاتبعناه لما كسنا فيه زمن طويلا إذا ذا دولا نن أبوبوا ذا بعد لوكتي مي يوا أكي ولكن نلم بالإلماء بالإلماء ماتن بقدر الكفاية إذا ذا دان بعد وسو misalai iya abin da zai isa kenan a kai abu na farko yace li ya'lamu sami'un anna ma kullu ma sakata anhu wa yumkinu an yakuna afwan yace ma sauraro sani ba duk abun da wahayi yayi shiru a kai ya zama afuwa a kai a kai ba a bukatar bincike bane bal alwayu yaskutu an ashiya wahayi yakan yi shiru akan wasu abubuwa amma wala a wala buddal bat min halliha ba makawa lallai ne sai an nemi an warware waɗannan abubuwa ana bukata malamai su warware waɗannan abubuwa za mu ji a kan wannan akwai matsala guda ɗaya da ba da misali shine matsalar aulu a gado da ya faru zamanin sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda cewa wata mata Allah ya mata rasuwa sai ta bar miji da ƴan uwanta shigigai to shari'a Qur'ani ya ce miji in babu da mace bata aihu ba za a bashi nisfin abin da matarsa ta bari rabin abin da matarsa ta bari su kuma ‘yan uwa, Allah ya ce za a ba su sulusani biyu bisa ukun abin da ta bari. To, a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba taɓa kawo wannan matsala ba, sai na wani ce bai tambaye shi bai sani ba. Bai taɓa ganin wannan kisin ya faru ba, to gashi yanzu ya faru. A baka abu dukiya a ce ka fidda rabi, sannan ka fidda two over ta ba zai yiwu ba. in ka raba kashi shida dama za a yi shi idan ka yi shi shida ka cire rabi shine uku to mai sulusani ba zai samu ba ba za a cire biyu bisa uku ba idan kuma ka fara cire mai biyu bisa ukun dukiyan shine kashi hudu a cikin shida mai rabi ba zai samu kullin rabinsa ba to ya za a yi to za mu tashi kan wannan gadiya da aka kawo sai da Umar kuma kowa ya ce shi ba zai bar ko naira ɗaya cikin kasunsa ba saboda Allah ne yake ga abin da za a ba su me rabi ya ce Allah ya ce walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad Allah ya ce a ba ku rabin abin da matan ku suka bari idan ba su da da su kuma masu sulusani Allah ya ce fa in kana ta isnayi falahuma sulusani mimma tarak dan yan uwan sun kai guda biyu yi sama su za su yi tarayya akan sulusani saboda kowa yana son a bashi kasansa to in ba samu istihadi da kiyasi ba ba da za da wannan matsala اللهم صل على سيدنا محمد الاولين وصل على سيدنا محمد الاخرين صل على سيدنا محمد من العالمين الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين